بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sadar da mu a wannan yammaci na juma'a 22 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da goma ne ko ko tara ne yau wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2020 miladiya inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka ta tuhiru li'tiqad عن أدران الإلحاد نإمام الصنعاني رحمه الله تعالى idan mun manta ba za mu tashi daidai faɗan malam Allah ya rahamshe sa da yake cewa fa in qulta hum jahiluna innahum mushrikuna bima yaf'alun malam Allah ya rahamshe sa yake cewa in qulta idan kace hum jahiluna innahum hum jahiluna innahum mushrikuna bima yaf'aluna masu bautar kabirai jahilai ne cewa su mushrikai ne game da abin nan da suke aikatawa amma da da wani zai kafa maka hujja da wannan dalilin ko wannan shubuhar ya ce maka to su masu bautar kabirin nan da kuke gani sun jahilci cewa abin nan da suke aikatawa shirka ne ƙultu male ce sai na ce ƙarsar rahal fuƙaha lalle malaman fiƙuhu sun bayyana ƙarara fi kutubil fiƙihi a cikin littattafan da suka shafi ɓangaren fiƙuhu fi babin riddati a cikin babin ridda anna man takallama bi kalimatil kufri yakfur lalle duk wanda ya firici da kalma ta kafirci zai kafirta kenan malaman fiqhu sun rubuta a cikin littattafansu a babin ridda babin ridda shine mutum ya kafirta bayan da yana musulmi wannan malamai duk sun yi abuwa cikin littattafansu da ke bayyana cewa lalle akwai ridda ridda shine mutum ya yi abin da zai sa ya kafirta bayan da yana musulmi malace idan ka ce wannan sun jahilci abin da suke aikatawa ma ba su san cewa shirka ba ne sai malace to malaman fiƙo sun bayyana ƙarar a cikin littattafan fiƙo a babin ridda cewa duk wanda ya firici da kalma ta kafirci ya kafuru zai kafarta ko ya kafarta wa illam yaqsid ma'anaha ko da dai bai nufaci ma'anar kafirci ba a fahimci wannan magana da kyau imana duk wanda ya lafazi da kalma ta kafirci ko ya aikata aikin da zai iya kafirta da wannan aikin to zai kafirta ko da bai nufaci kafirci ba gane ko misali wanda ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba annabi ba ne ba manzanmu ba ne ba ya faɗe ta ne da sani ya faɗe ta ne da nufi me ya hukumci wannan magana eh ku ba na amsa kafirci ne ko shakka babu wanda ya faɗe ta da nufi ya faɗe shi da cikakken irada shi ya kafirta ko da bai ni ya kafirta ba an gane ko ba dole ba sai ka nufaci kafirci ka zan kafiri don duk wanda zai zamantowa kafiri ya yi ridda ba wai don ya nufaci yin ridda ba ne ba ya faɗi kalmar da za ta sa ya ridda ne kun gane ko yawwa abinda zai ƙara fiddo maka hakan waɗannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka dinga izgili da annabi da sahabban shi bayan an dawo daga yaƙi ana kan hanya sai suke cewa ai ba mu taɓa ganin mutanen da suke da yawan ci kama annabi da sahabbai ba mu ta ganin mutanen da suke da tsoro yayin da aka hada da abokanan gaba ba kama annabi da sahabbai kaman mutanen mu suke cewa mutanen mu ko su wane ne annabi da sahabbai haka suke ta ana bayan an dawo bisa hanya kuma mumunai ne musulmi ne sana fira kan hanya sai suke ce ai mu tun da muke ba mu taba ganin mutanen da ke da yawan san ci ba kaman mutanen mu kuma tare da su akwai annabi da sahabbai kuma su ma suna cikin sahabbai kuma suka ce ba mu taɓa ganin mutanen da suke da tsoro ba yayin da aka haɗu da abokanan gaba kamar mutanen wanda ku tare da su akwai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka faɗi haka sai wani ɗaya daga ciki ya ji sai ce wallahi sai na ji na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuke faɗa kafin ya isa Allah ya turo mala'ika Jibril zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa za su zo suna neman hanzari wurinka suna neman uzuri ka ba su uzuri game da abin da suka faɗa Allah ya ce ka ce musu la ta'taziru kada ku nemi hanzari ko guda qad kafartum ba'da imanikum kun riga kun kafirta bayan da kuna da mi imani dan da suka zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ba mu nufaci haka wannan hira mun yi ta ne kawai don ɗauke kewa ta mafatauta mana kan hanya a yi dariya a yi mulmushi annabi ce kar Allah ya ce ka ce musu ba wani hanzari ba uzurin da za ku kawo kun riga kun kafarta kun yi ridda bayan da kuna da imani wannan hukunci haka ya sabka a kansu a wannan lokaci kenan ina fata an gane shi yasa duk wanda zai lafazi da kalma ta kafirci dan izgili ko dan wasa ko bai nufaci kafirci ba ya kafirta wannan lokaci babu wasa babu me yake cewa da gangan haka kawai ka faɗi kalma ta kafirci da nan ka bada dariya ko wasa babu haka cikin addinin musulunci kana faɗa kayi ridda sabanin wanda zai gayi kalma ba tare da ya nuface ta ba mai yiwa fushi ne sai ya gayi ta tsananin fushi mai yiwa tsananin murna mai yiwa ya shiga wani halin da damuwa ko wani abin da ya ɗauke mushi wani kaso da dama daga cikin hankalin shi da nurar shi sai ga yi magana wadda ma'anan maganan nan kafirci ne to wannan ba za a kafirta shi sau da yana da uzuri tsananin murna yakan sa ka ga yi magana ta kafirci tsananin tsoro yakan sa ka iya ganin magana ta kafirci haka tsananin damu yake ta tsananin fushi da hasala yana iya sa ka gai magana ta kafirci wadda baka san ma ka faɗi ta ba a sakamakon wannan fushin to wannan yana da uzuri sabanin wanda zai zo ya faɗa dan ya bada dariya ko kuma ya faɗa kawai da cikakka ira da shi ba wai tirsasa shi aka yi ba abin da ke nuna cewa wanda ya gai magana cikin tsananin murnar da ta iya ɗaukar kafirci bai zai kafirta ba hadisin nan shahararre wurinku na mutanen nan da raƙumin shi ya bata cikin daji annabi ke bada labari Allah ya fi farin ciki da murna da tuba ɗayanku sama da wannan mutunan da raƙumin shi ya bata cikin daji raƙumin shi ya bata cikin daji kan raƙumin nan nashi akwai abincin shi da guzarinsa gaba ɗaya gashi cikin sahara ne ba wani abin da ya mallaka da zai ci zai sha ko mishi na kan raƙumin kuma raƙumin ya tafi ya barsa ya tashi ya rasa yadda zai har ya sallama yana ganin cewa ya halaka kawai sai ga raƙumin shi ya dawo kuma raƙumin na ɗauke da abincin shi yana riƙe lizamin raƙumin nan sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah tsananin murna da jin daɗi yace ya ubangiji kai ne bawana ni ne ubangijinka manzo Allah sai ce akhfa'a min shiddatil farah ya yi kuskure saboda tsananin murna ai kaga annabi ce ba ya kafirta duk da cewa lafazin da ya faɗa mine ne kafirce da ka sifanta Allah da bauta ka kafirta bale ka ce kai ne ubangijin Allah kaga ka kafirta da ita ce fir'auna ya kafirta da ya ce ana rabbukumul ma alimtu lakum min ilahin ghairi in ji fir'aun haka Allah ya kai ya da'awa ilahantaka ya da'awa cewa shine Allah ya ce kai bai ma sanar da ku ba cewa akwai wani Allah wanda ba shi ba fir'auna makaga ya da irada da cikakken nufi don takabburanci sai ya kafirta bai imani da Allah amma kaga wanga ya ya gai ne saboda tsananin murnar da ya faɗi lafazin da baya nufin ma'anar shi baya nufin ma'anar shi bakin shi ya faɗi abin da bai so ba shi ya so faɗi ba akasa magana yayi ko maimakon ya ce ubangiji kai ne ubangiji na kuma ni bawan ka ne sai ce Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka annabi ce yayi kuskure saboda tsananin murna kaga wannan ba zai kafirta ba duk da yayi amfani da lafazin da bai da wata ma'ana sai kafirci haka mutunan da ya gayi ko ya aikata abin da yake kafirci ne saboda tsananin tsoro da firgici wanda manzo Allah sallallahu ya bada labarin wani mutum da ya samu kanshi cikin tsoro na saban da ya mai yawa ya tara diyansa ya musu wasiya diyansa ya musu wasiya cewa idan na mutu ku kone ni idan kuka kone ni ku sheke gawan gagarin gawata saboda idan Allah ya sami ikon tada ni zai azabtar da ni ko abin da ke kama da haka kaga maganar da gai kafirci ce saboda yayi inkarin ikon Allah Allah ko akan komi mai iko ne babu wani abin da ke gagara Allah a sararin samaniya ko kasa sai ce in Allah ya sami iko kaga yana mi yana ganin cewa Allah ba da ikon ya tada shi in yayi haka amma ƙarshe da Allah ya tashe shi ya ce me yasa ka yi haka sai ce don tsoron kayan Allah sai Allah ya ce a sashi aljanna duk da ya gai magana mai muni game da Allah maɗaukakin sarki me yasa ya faɗa tsananin tsoro da firgici kaga yana da uzuri amma duk wanda zai zo ya gai magana ta kafirci ko ya aikata kafirci ko da baya nihin ma'anar kafirci ya kafirta to kafiri ne inda dan aidariya ne ko dan izgili ko dan abin da ke kama da haka shi yasa malamin nan ya ce malaman fiqh sun rubuta a cikin littattafan fiqh a babin ridda cewa duk wanda ya firici da lafazi na kafirci da gangan kenan da cikakka ira da shi ba tirsasa shi aka ba ko aka ci da sashi ya faɗa to ya kafarta wa in lam yaqsid ma'anaha koda bai nufaci ma'anan wannan kalmar ba koda bai nufaci ma'anan kafircin ba ya kafirta ina fatan mun gane sabanin wanda muka gai ko wanda aka cilasta mutum ne aka kama ka aka cilasta ka da karfi ka ga lafazi na kafirci ko ka aikata kafirci wani ya tsarke ce sai ka taka qur'ani ko sai ka ciccire shi ko sai ka yi bawuli akan qur'ani ko sai ka zagi Allah da manzon shi ka tabbata zai iya kashe ka dangane da hakan kuma ya fi ƙarfinka babu mafita ba ka iya gudu ba don bindiga yake ɗauke da ko abin da ke kama da haka ka tabbata ba wata mafita ba ka iya gudu kuma ba ka iya ka yi mai ake cewa fito na fito da shi sai ka ga lafazin kafirci ko ka aikata abin da ya fore ka don jin tsoron rayuwarka ko lafiyarka ko kuma ya kulle ka ko abin da ke kama da haka a wannan lokacin ba ka da laifi a wurin Allah shi yasa Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai fa wanda aka cilasta ma aka tirsasa shi akan yayi kafirci ko abin da ke kama da kafirci ko kuma ya zagi Allah kuma da abin da ke da kafirci ne in aka cilasta ka Allah ce to wanda aka cilasta tare da cewa zuciyar shi ta saba ma abin da ya firci da shi to wannan baya da laifi a wurin Allah bai kafirta ba ke amma duk wanda ya aikata abu da gangan don ya ba da dariya ko don izgili to zai kafarta ko da bai nufaci kafirci ina fata mun gani kuma misali kenan mutum ne ya zo sai jifa da alkur'ani mai girma lafiyar salau cikin nutsuwa ko masa daidai ya ɗauki kur'ani mai girma ya jifa da shi wannan za a ce ya yi mi ya yi rida ya kafarta to amma mutanen da ya zo ya aza wani littafi ne na science ko na wani abu haka ko wani ilimin zamani wanda bai da alaka da qur'ani ko sai dauke shi ya aza shi ne gashi da qur'ani sai dauko qur'ani a madadin shi jifa da qur'ani sai nura kai qur'ani ne jifa da shi za a ce ya kafirta kaga abin da ya aikata ba shi ya nufata ba bai nufaci yin haka ba kuskure aka samu wannan kuskuren zai hana a kafirta shi sabanin da zai ɗauki ƙur'ani da gangan ya jefa da shi ina fata mun gane malaci hadha dalun ala annahum kenan mutunan da zai ce waɗannan da kaga suna bautar shehunne da waliyai su fa sun jahilcewa sun jahilci cewa su mushrikai ne da abin da suke aikatawa malaci sai ka ce da shi malaman fiqh sun tabbatar a cikin littattafan fiqh a babin ridda cewa duk wanda ya lafazi da kalma ta kafirci bi ma'ana ya roki shehu ya kira shi kuma bayan Allah to zai kafirta ko da ba yana nihin ya kafirta ba tunda duk wanda kaga zo gaban kabari ko gaban wata kubba ko gaban wani bishiya yace ya shehu kaza taimaka mini a gaza mini ba na da ba na lafiya da abin da ke kama da haka zai ce maka a'a shi ba shirka yake ba ba kafirci bane yake balma wani sai ce kai wanga abin da kaga suna yi fa su bu su ma san cewa kafirci bane ko shirka ina fata mun gane sai ce to duk wanda ya amfani da kafirci zai kafirta ko da bai nufaci cewa abin nan da yake aikata ba kafirci uzurin da za a iya ba irin masu wannan halin sai a ce irin mutunan da ya yi nisa da inda adda koyi ilimi da sani da malamai yana can nesa da ilimi bai san ma mai duniya ilimi take cewa ko ko sabon shiga musulunci wanda baya yanzu ne shiga musulunci bai ma san me hukunce hukunce wannan abubuwa wannan ana iya ba shi uzuri amma duk mutum da ke raye cikin birni ana fada ana wa'azi ana fadakarwa wasu su fada wasu su warware wasu duka yana ji to wannan baya da wani uzuri idan ya roki wani koma bayan Allah kai tsaye zai zamantowa ya yarda ko ya zama shirki malaci wa hadha dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal islam wannan yana nuna cewa lalle su basu ma san haƙiƙanin musulunci ba wala mahiyatar tauhid kai ba su ma san asalin tauhidi ba da gadan doron gadan tauhidi ma ba su san shi ba fasaru hina idin kuffaran kufran asliyan da haka sai su kasance kafarai ne kafirci na asli ba wai ridda ma suka yi ba duk wanda ya rike shehu kuma bayan Allah ya dinga bauta mashi irin yadda yake bauta ma Allah wannan kafiri ne aikin nan nasa ya sa yayi ridda ina fatan mun gadi ya ya kafiri ne ke san cewa kafiri na asali ba wai riddai ba asalin shi ma bai shiga musulunci ba saboda bai ma san menene musulunci ba tunda ya dauki abubuwan da ake ma Allah shi kadai ya dinga ba shi huku wani kabari ko abin da ke kama da haka mala ta fa inna Allah ta'ala farada ala ibadihi ifradahu bil ibada saboda Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bayan shi ya wajabta musu ya cilasta su ya tirsasa su akan kadaita shi da bauta shi kadai bai yarda ba a bauta mu wani shi ko a hada shi da wani wurin bauta duk wanda ya dauki wani Allah abun bauta kuma bayan Allah ko ya hada shi bauta da Allah wannan mushriki ne saboda Allah ya ce Allah ta'budu illa Allah cewa kar ku bauta mu kowa sai Allah shi kadai wa ikhlasaha lahu kuma haka Allah ya farlanta ma bayin shi keɓe bauta da tsantsanta Allah da bauta shi kaɗai shi yasa ya ce wa ma umiru illa liya'budullah ba a umarce su ba sai dan su bauta ma Allah shi kaɗai mukhlisina lahu din suna mai keɓance Allah shi kaɗai da addini da bauta ba su hada shi da wani wurin bauta wa man nada Allah laylan wa nahara duk wanda ya kira Allah shi kadai dare da rana ko ya kira Allah dare da rana sirr wa sirran wa jahar ya kira Allah a sirrance kuma ya kira Allah a bayyane khaufan ya kira Allah yana mai jin tsoron abin da ke wurin shi na azaba wa tama'an kuma ya kira Allah yana mai tsaran abin da ke wurin Allah na rahama thumma nada ma'ahu ghayrahu sannan ya kira tare da Allah wani Allah faqad ashraka fil ibada haqiqan yayi shirka cikin bauta فإن الدعاء من العبادة سبود الدعاء تنا daga cikin ibada wa qad sammahu Allah ta'ala ibadatan lalle Allah madaukakin sarki ya ambaci addu'a da sunan ibada fi qawlihi ta'ala a cikin fadarsa madaukakin sarki innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri lalle waɗannan da suke yin girman kai game da bautata kaga farkon ayan mi tace ud'uni astajib lakum ku kira ni ku roƙe ni zan karɓa muku sai Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke yin girman kai daga bautata me bautan Allah eh a bala amsa addu'a tunda kaga ayat da mi ta fara ud'uni Allah ya ce ku roƙe ni idan han kun roƙe ni astajib lakum zan karɓa muku bukatunku sai Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga Allah zai iya ce an du'a'i sai ya ce an ibadati dan ya sanar da kai da cewa lalle addu'a ibadati innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama sana masu kaskanta a cikin ta بعد قولي تعالى ادعوني استجب لكم ما ليش hakan yazo bayan fada Allah madaukin sarki da yace ud'uni ku roke ni astajib lakum zan karba muku wanda ke nuna kaga addu'a mice ce eh ibada ce addu'a ibada ce idan ko ya kasance addu'a ibada ce to addu'a kuma ta kasance haƙin Allah ne idan ku haƙin Allah ne wani Allah da Allah ba sa tarayya cikin haƙƙi haƙƙin Allah nashi ne haƙƙin bawa nashi ne ba a cakuɗawa tsakanin haƙƙin Allah da nawa da na bawa shi mala ya ci gaba da kawo shubuhan masu shubuha ya ce fa'in kulta idan ka ce fa'iza kanu mushrikin wajaba jihaduhum wasuluka fihim ma salaka rasulullah sallallahu fil mushrikin idan ko kace waɗannan masu bautar kabarai masu kiran waliyye suna su koma bayan Allah idan ka ce mushirikai ne to wajibi ne a yi jihadi a kansu a yi kenan a tashi a yaƙe su a karkashe su wasu luka fihim ma salaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama fil mushrikin abu hanyar da abu hanya tare da su irin hanyar da annabi ya bi tare da mushrikai wata hanya annabi ya tare da mushrikai ya kira su ya nuna musu da suka ƙi sai mi sai ya ƙi sai karkashe su qultu sai malik ce sai nace da shi sai in ce da shi ila hadha dhahaba ta'ifatun min a'immati al-ilm akan wannan ra'ayin aka samu wasu gungu na ma'abuta ilimi sun tafi yadda abinda malik kamata ya ce haka ne dalili ya nuna kuma haka shine daidai shi ya cancanta an gane amma idan ya ce wasu gungu daga cikin ma'abuta ilimi akan haka suka tai sai zaman to kenan akwai wasu gungun da basu yi ba basu tai ba kuma abin gaskiya ne bai kamata ba kowa daga cikin wanda ya san ilimi ya san addini ya saba mu wannan magana da zai kawo faqalu sai suka ce yajibu awwalan du'a'uhum abin da ke farko na wajibi kiransu ila tauhid zuwa ga tauhidin Allah yana an samu masu bautan masu bautan kabarai masu kiran waliyai suna ba su haƙoƙin Allah sun ɗoki hakan ma shine ibada wanda baya irin aikin su ma shine ya saba ma daidai abin da ke wajibi farko kiran su zuwa ga tauhidi da bayyana musu munin abin da suke aikatawa ta hanyar kafa musu hujjoji da dalilai da za su iya wadatar da su su iya gane cewa abin da suke kai ba gaskiya bane وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا sannan a bayyana musu cewa abin nan da kuke kudirin cewa yana amfaninku ko zai iya ije muku cuta ko ya cutar da ku ba zai amfanar da ku komai ba a wurin Allah fa innahum amsaluhum wa anna hadha al-i'tiqad minhum fihim shirk a bayyana musu cewa waɗannan waliyan da kuke kira kuma bayan Allah ko kaburburan da kuke bauta mutane ne irinku kuma wannan ƙudirin da kuke game da su shirka ne la yatimmu al-imanu bima ja'at bihi ar-rusul illa bi tarkihi wa tawbati min bayan da zai imanin mutun ya cika game da abin da manzanni suka zo da shi sai da barin aikin nan da kuke yi da tuba daga barin shi ina kaga wannan wazifa ce ta masu ilimi malamai da za su iya tinkara su su kira su da hikima والموعظة الحسنة da wa'azi kyakkyawa ta hanyar jawo hankalinsu da bayyana musu daidai da nuna musu kuskure tare da tausaya musu ka nuna musu kai kana neman su ne da alkhairi kana kokarin jawo su da fusgo su daga hanyar da za ta iya kai su zuwa ga mahallakarsu da usulubi mai kyau da wa'azi mai daɗi don so kake ka shawo hankalinsu ina fata mun gane idan aka bi wannan hanyoyi duka aka bayyana musu duk abin da ya kamata to watakila sai kaga Allah ya jawo su gaba ɗaya ko wani bangare daga cikinsu sun daina abin nan da suke kuma alhamdulillah duk wanda ya nura da yanayin mu yau da shekarun da suka wuce kusan 20 ko 15 baya zai ga cewa akwai canji cikin tarihiyar musulmi duk wani maguzanci da kuka sani da ana yi kusa yanzu ya zan tarihi abin aihiyar ai dariya kawai ya riga ya wuce me ya kawo haka malamai da aka samu suna tsaye suna gaya mutane gaskiya ko kun so ko buku so ba ka shi daɗin kar ka shi daɗi kai dai a gaya maka gaskiya za ta amfane ka to hakan ya sa kaga wasu abubuwa da dama suna canzawa kuma tahiya na tahiya amma an ka dibi shekarun 20 da suka wuce baya muna ƙanana jahilci ya mamaye al'umma za ka iya samun dattijawa masu yawa karatun fatiha ba su iya ba amma insha Allah mustaqbalinmu da zai zo nan gaba kaddara shekara hamsin da za su zo nan gaba idan ka ga dattijo a masallaci ya tashi zai ci ko sallah zai baka mamaki dan zaka je na karatu sak abin mamaki sau da yanzu komai ya canza matasa yanzu da yara karatu suke yi an bude makarantu ne ga sanan barkatai ana sa yara suna yin karatu mai inganci karatu mai kyau tare da tajwidi sabanin mutanen da mutanen da shekara na ishirin da suka wuce tsofaffin aka bar shi wata raka in ya tashi bai bai bayyanawa shuru yake sai ya kammala sallah saboda bai iya fatiha ba balle surar da ta biyu bayan ta da wuya ka ga dattijo ya tashi yana bayyana fatiha da, da wanga ko da ta kubuce mishi a bayyane bai rama ta a bayyane a sarrance zai yin ta dan ya san bai sani ba kuma idan liman bai zo ba a yi a yi a samu wani da shiga ya kiya amma in ta a zahar ce ko la'asar sai ya shiga saboda ba a bayyanawa amma yanzu kaga akwai canji alhamdulillah yanzu akwai canji bale nan gaba da muke tsammanin insha Allah matasan gar suke tasawa yanzu da suke karatu makarantun ne barkatai garin ga ko ina an bude su insha Allah matasan da za su zo nan da shekaru gaba za su baka mamaki za ga dattijo ya tsuwa ya girma yana karatu da tajwidi abin mamaki kwanakan baya wani je wani masallacin da muke sallah da asuba mun kammala sallah min ida wani dattijo ya ba shekara 60 baya sai tashi yana karatu suratul zalzala yake karantarwa bayan ya yi sura sai ke a fatiha sai yake suratul zalzala sai na ji yana karanta ta da makharij da komi na tsaya na nura kuma ya tsufa sai daga baya na fahimci cewa ya yi karatu a shi ya yi karatu don tsofaffi irin shi da wuya kaga sun karanta suratul zazzala tare da ke ahkamu tajwid da kowane makharaj a fitar da kowane harafi a inda yake fita inda suke karatu yana da wahala daga baya sai na fahimci shi yana daga cikin balarabe ne sai da bakakken laraba ne amma ya yi karatu karatun shi sak zai baka mamaki kaga abun mamaki ne wannan to kenan aka samu ana ta da'awa ana ta gaya mutane gaskiya ana bayyana musu hakika abin da suke baya da kyau duk da akwai ciwo akwai zafi ga wanda ya saba yin abu shekara nawa yanzu an ce abin nan baya da kyau zai ga akwai ciwo shi ya shekara hamsin wannan abin shi ne yake yau ka tashi ka ce abin nan bai da ya ce ba haramun ne sai ga ka rusa mushi ibada ta shekara nawa shekara hamsin amma in ya fahimta ba wannan bane ba ba wannan bane ba karka wannan banna ce kake shekara 50 ba alkhairi bane kake yanzu ne ake so ka daina wannan bannar ka kama alkhairi ya zuwa ƙarshen mutuwarka to gina kaga wannan wazifa ce ta malamai su tashi su bayyana musu su musu kome su bayyana musu wannan bayan haka wa ifradut tauhid da keɓance tauhidi i'tiqadan wa amalan kenan a bayyana musu kadai ta Allah ta fuska kudirewa da ta fuska aiki lillahi wahdahu ga Allah shi kadai su kadai ta Allah shi kadai ta fuska kudiri da aiki wa hadha wajibun ala ulama malaci wannan abun wajibi ne akan malamai ay bayanu anna dhalika li'tiqad alladhi tafarra'at anhu an-nuzur su musu wannan bayanin wannan kudirin da wannan bakancan ta hanyar wannan ibada yake cewa ya zan wani reshe ne ta hanyar bauta kenan irin wannan abin da suke yi na bauta kaga bakance da suke zuwa ga kabari mutum ya je wurin kabarin shehu ko wani wali ko abin da ke kama da haka daga cikin mutanen da suke kaddarawa suke girmama su a cikin zukata sai ya yanka dabbar shi ko ya kai wata sadaka dan shehu dan girmama shehu to sai ku bayyana musu wannan bakancan wannan ha'ir da kuma yanke-yanken da suke yi wattawaf da kewaye kabari bil qubur kewaye kabari da suke sana dawafi akan kabarra shirkun muharramun shirka ce kuma haramun wa annahu ainu ma kana yaf'aluhu al mushrikuna li asnamihim kuma aikin da kuke yi irin aikin da mushrikan farko suke yi ne akan goma kansu ko kawai sabanin gumki ku waliyi sunan naku da kabari su kuma gumki suka sassaka suna aikata irin abin da kuke aikatawa akan waliyanku ba bambanci فإذا بان العلماء فإذا بان العلماء ذلك للأئمة فإذا بان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى الإخلاص إلى إخلاص التوحيد لله فإذا بان العلماء إذا ما لم يسك بينا مصحكا للأئمة واجبين جاغوروري دماس ملكي wajibi ne a kansu su tura masu kira masu da'awa malamai zuwa ga mutane yadda wani mai la ikhlasu tauhidi lillah su kira mutane zuwa ga kaɗai ta tauhidi ga Allah faman raja'a wa aqarra hukina alaihi damuhu wa maluhu wa zararihi duk wanda ya dawo akan abin da yake na shirka ya tabbatar da tauhidi to wannan za a kiyaye jinin shi da dukiyar shi da kuma zurriyar shi ba za a bautatar da su wa man asarra duk wanda ya doge ya tabbata faqad abaha Allahu minhuma abaha da rasuli sallallahu alaihi wasallam min mushrikin to hakikan Allah ya halatta game da shi irin abinda Allah ya halatta ma manzon Allah akan mushrikai ina fata an gane a takaice shubuhar shine ka ce waɗancan masu bautar waliye suna bakance suna yankenke suna ɗawafi ga kabarai mushrikai ne to in ya tabbata mushrikai ne a ƙudurinka to dole ne a yaƙe su a yi jihadi a kansu irin yadda annabi ya jihadi a kan mushrikai ai kaga shubha ce sai ke nuna maka to in ka tabbata mushrikai ne kenan gobe a yi mi a ɗauki makamai a je a yi jihadi a karkashe su suka ce mishi abin farko da za mu ce maka shine na farko a bayyana musu abin da suke kuskure ne a bayyana musu tauhidi a bayyana musu ibada cewa haƙƙin Allah ne shi kadai ba a tara shi da wani a cikin haƙƙin shi a bayyana musu abin da yake daidai a bayyana musu abin da suke kan kuskure ne da hujjoji da bayani a wadatar da su ta fuskar dalili har su gane cewa abin da suke kai kuskure ne wannan shine wajibi akan malamai haka ya kamata su an gane ko idan malamai sun musu wannan bayanin to yanzu shugabanni da sarakuna da masu mulki wajibi ne a kansu su yaƙe su su dawo da su kan tauhidi ko su karkashe su idan sun tabbata kan shirka in sun kiya ina ga wannan ba wazifa ce ta malamai ba ba wazifa ce ta mai da'awa ba wazifa ce ta wa shugabanni in ana shari'ar musulunci ana hukunci da abinda Allah ke so da annabi idan an samu tawaga masu aikata hakan sai a tura dan aike wurin sai bayyana musu gaskiya in sun karba walillahi alhamd shikenan sun kubuta da duke su da jinanan su da iyallan su amma idan suka ki za a yaƙe su har sai an dawo da su ko a karkashe su idan sun kiya amma wannan aiki ne na shugabanni da jagorori ina fata an gane kenan ba irin aiki bane wanda kungiya za su su keɓance da shugaban su je su yi ta yi wanda hakan kuskure ne ba abin da zai haifar sai banna da lalaci a doron ƙasa irin kungiyoyin boko haram ina fata muga da masu kama da su duka duk masu kama da irin su aikin da suke yi kuskure ne ba daidai ba ne ba ba ku fata ko 'yan tsiraru daga cikin daula ku kafa wani sansaninku da jama'arku ku ce za ku maido mutane da ƙarfi akan abin da suke yi wanda bai dace ba daidai ba ne shugabanni su ne Allah ya azama wannan wanda aka zaɓe su su ne shugabanni an yarda suke jagoranci wanda duk wanda suka karya ya karya wanda zai rama mishi wanda suka kashe kuma bisa cancanta ya kai har wanda bai cancanta su kashe ya kasu amma kuka yi gungu kuka laɓe kuka ce za ku tirsasa mutane a kan su dawo kan abin da suke na bata ba abin da za ku sai banna da zub da jina na musulmi kuma za ku ce duk wani wanda bai bi ku ba akan ra'ayinku na kawo gyara shi ma kafiri ne karshe sai ku zo kuna yakan musulmi kuna aje ba mabami masallaci kuna kashe musulmi kan hanya da sunan sun kangare mu gaskiya dan sun kibir sun kibir ra'ayin ku cewa hukuma ba daidai suke ba wannan haka kuskure ina fata mun gane irin aiki kenan na boko haram da wani isis da wani alhijira wa takfir da su bin laden su aiman zawahiri duka wannan aiki sunan shi jahilci da banna da galibi suna kashe musulmi ne kuma galibi suna kashe mutanen da suke aikata kabira ma ba kafirci yanzu dan giya an ce ka kashe shi mazinaci an ce ka kashe shi haddin dan giya sananne ne mazinaci haddin shi sananne ne sawan ya taba aure ko bai taba aure ba ba wanda ya ce farata dai aka ma dan giya a kashe shi ja mashi hankali a mashi nasiha in ya sha giya in akwai shari'ar musulunci mai haddi ta mashi haddi in babu shari'ar musulunci ba a dora ta ba kai ba a wajabta maka ka kama shi ka mashi haddi ba kai sai ka kiyaye abin da ke wajibi akan ka kiro shi ka mai nasiha ka nuna mai abin da yake kai ba daidai bane ba in ya mutu yana wannan aikin ga hukuncin shi ga hukuncin shi wurin Allah amma ba za a kafarta shi ba ta yadda za a kashe shi ko a zubda da jinin shi ma'alati fa in qulta idan ka ce bi ma'ana yana yana kaddara maka shubha da yan bid'a ke kawowa kuma sai baka maganin ta ko da hakan ya kasance tare da kai fa in qulta idan ka ce al-istighathatu qad thabatat fil ahadith al-istighatha neman agaji da neman tallafi ya tabbata a cikin hadisai فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر تند يا رجع تبتا شو للي باي رتاش القيامة زاس جسنا نيمان آجشيد النبي آدم أبن متاني قباله ثم بنوح سنن زاس جورون النبي نوح ثم إبراهيم سنن زاس جورون النبي إبراهيم ثم بموسى زاس جورون موسى ثم بعيسى هكذا زاس جورون النبي عيسى سنة نيمان آجشي wayantahauna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama su aiki zuwa ga annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba'da atidhari kulli wahid min al-anbiya bayan uzurin da kowane ɗaya daga cikin annabawa ya bada fa hadha dalilun ala anna al-istighathata bi ghayri Allah laysat bi munkar wannan ku dalili ne da hujja akan cewa neman agaji neman agaji da wani wanda ba Allah ba ba munkari ba ne ba abin kyama ba ne ba kaga wannan sunan ta mi shubuha wani abu mai kamar dalili amma ba dalili ba ne wannan dan bidan ya kawo maka ita in baka da abin da zaka yi kare kanka sai kai shiru ka rasa me zaka ci kun ce neman taimako zuwa ga wani wanda ba Allah ba neman agaji shirka ne kuma gaskiya shirka ne yanzu ka je wurin kabarin shukar kaca ya shehu tallafa mini agaza mini taimaka mini kai mi kenan kai shirka ko kashe daidai kabarin manzan Allah salasan ko wani ɗaya daga cikin annabawa ko manzanni ka rika neman ka rika neman agaje shi agaza mini tallafa mini da abin da ke kama daga kai ka tami shirka to sai ya ce da kai shi dan bid'a dalilai da ke nuna halaccin neman taimako sun inganta na daga cikinsu hadisin da ke nuna cewa mutane gobe kayama za su matsu su takura saboda sun gaji da tsayuwa sai su garzaya wurin annabi adam sai su ce annabi adam ka yi mi ka cece mu a nemo ceto suna neman mi kenan agaji ko ba ka ba ko ba agaji suke nema ba agaji suke na mawar annabi adam cewa ya je mi a samu hanyar da za a yi ceto tsantsaiwa ta yi yawa an azabtu annabi adam ya ba da uzuri bayan haka su je wurin annabi ibrahim annabi nuh ga halin da muke ciki yaya za a yi aje a roƙi allah a mana mi a mana hisabi ko ya san matsayin shi annabi nuh ya ba su uzuri haka annabi ibrahim haka annabi musa haka annabi isa ƙarshe sai su je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kowane annabi ya bada uzurin shi ya ce bai iyawa sai su je wurin annabi gaba ɗaya sai ya ce maka to wannan dalili ne da ke nuna cewa neman agajin wani wanda ba Allah ba ya halatta tun ga mutane za su je wurin annabi nuh annabi adam annabi ibrahim isa musa sai mala ya ce kultu sai ka ce da shi ko na ce mishi hada talbis wannan cakuɗa gaskiya ce da ƙarya aje dalili ne a wurin da ba wurin shi ba fa inna listighathata bil makhluqin al ahya fi ma yaqdiruna alayhi la yunkiruha ahad saboda neman agaji da wasu abin halitta wanda ba Allah ba mutane rayayyu cikin irin abin da sana iya su yi shi ba ɗaya daga cikin malamai ko musulmi da ke inkarin shi ko musansa shi ne amsar da za a bashi وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع إسرائيل ما إسرائيلي وقبطي سو da Allah ya riga ya faɗa a cikin labarin wannan ba Isra'ili da kuma wannan qibti mabiyin mabiyin Fir'auna sai ce fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi bi ma'ana abinda malam ke sai ce maka idan mutum ya kama maka wannan shubuha a matsayin dalili da hujja ta halaccin neman agajin wani wanda ba Allah ba ya ce maka mutane gobe kiyama za su je wurin annabi adam su nemi agaji a zo a yi ceto za su je wurin kaza za su je wurin annabi muhammad wannan dalilin da ke nuna halaccin neman taimako wani wanda ba Allah ba sai ka ce da shi wannan shirme ne kake ba hujja ba ce ba dalili ba ne ba saboda neman taimako a wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da ya iya shi kuma yana nan yana jin ka ya halatta ba inkarin shi ko musan shi an gane ko saboda annabi adam da aka je wurin shi me ake nema wurin shi ya je mi ya roki Allah ana neman a yi hisabi ko ya san matsayin shi saboda an azabtu da tsayuwa annabi adam ya ji ko bai ji ba a kiyama fa ke zance ya ji da aka ji wurin shi ko bai ji ba ya iya zuwa ya roƙi Allah ko ba zai iya ba eh ya iya uzurin da ya bada yana da cewa ko na da suke cikin su sai ce yau fa Allah ya nuhushin da bai taba yin shi ba kuma ni na san nayi kaza annabi adam ya ce Allah ya ce kar in ci bishiya na ci ba zan iya tunkara ubangiji ba saboda mi tsoron wannan abin da yi amma ai da aka roƙe shi ya ji kuma ya iya zuwa ya roƙi Allah me ya hana shi zuwa tsoron abin nan da ya aikata bayan Allah ya yafe masa amma cikin wani yanayi ne ake gobe kayama ana cikin firgici da tashin hankali haka aka je wurin annabi Musa shi ma ya ce na taba kashe wani mutum ba ni ganin cewa na iya zuwa roƙi Allah annabi Isa shi ma ya ce kasa kai karshe da suka zo ran annabi Muhammad ya ce musu to ni na iya in je in nemi ceto a wurin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da suka nema wurin shi neman abu ne wurin mutunan da ke raye kuma ya iya maka abin da kan nema sabanin wanda zai zo a wurin kabari ya nemi taimako a wurin mataccen da baya ji shi bai san abin da yake faɗa ba kun gane ina fatan kun gane yanzu mutum ne yanzu misali kaddara nan tabki ne sai bai iya ruwa bai fada sai ya fara shan ruwa sai ku taimaka mana mutane ana nan me za a yi za a gudu ga mutane na yana suna jin shi kuma ya san za su a samu a samu shi ya yi shirka an yi haka to amma da ya fada kuma ba kowa wurin sai dinga ya shehuwa ne tallafa mana a gaza mini ya yi mi ya shirka shehun nan baya baya jinka bai san me kake yi ba kenan kana kamanta shi da Allah irin yadda Allah ke jin tun mai neman taimako kuma ya iya taimaka mashi a duk inda yake haka kake kudiri akan shehunka sau da yanzu ka kiran shi baya nan bai ma san kana kiran shi ba da nufin ya cece ka alhalin bai iya ceton ka baya ma jin ka sabanin wanda zai neman taimako a wurin wanda yana jin shi ya nemi agaji a wurin shi kuma ya iya agaza mishi har wannan bai laifi ba sai mu ce da shi annabawan nan da aka nema su je su roki Allah ya ceto suna ji kuma san iya zuwa su roki Allah dan haka wannan baka hada shi da wanga kai ka buga hujja da shi akan halaccin neman taimako ko neman agaji a wurin wani wanda ba Allah ba ina fata an gane dai abu kenan ko da dan bid'a ya kawo wannan shubha ga maganin ta in ya nuna wannan hadisin dalili ne dama suna kawo shi a matsayin dalili cewa ya halatta a nemi taimako agaji a wurin wani wanda ba Allah ba saboda annabawa gobe kiyama mutane za su suna tambaye su su roki Allah ya ceto sai mu ce da su akwai bambanci annabawa suna jin mutane kuma suna raye a wannan lokacin Allah ya tada su gobe kiyama sannan kuma sun iya zuwa su roki Allah tunda da aka je wurin Annabi Muhammad cewa ana laha ana laha wannan ceton nashi ne zai je roki Allah zai je ya sujudi gaban Allah ya ga kalmomi na yabo da girmama ubangiji da bai taba gayan su ba sai wannan lokacin Allah zai sa mai su bai taba faɗa su ba sai a wannan lokacin Allah ya ce mishi ta da kanka ya ce to an baka sallallahu alaihi wasallam kaga abin da aka nema yana ji kuma ya ji ya roƙi Allah kuma ƙarshe Allah ya bashi me na halaccin roƙon wani Allah ka kafa hujja da wannan magana sana taya daidai ba su tahiya wanda kake roƙo kuma bayan Allah baya nan a nan gidan duniya yanzu annabi Muhammad yana jin ka eh baya jin ka bai san me kake yi ba idan ka fada wani wuri ko ka shiga cikin wani ne ka dinga cewa annabi a gaza mini kaga kai shirka saboda baya jinka amma da a ce annabin na nan sai ka fada cikin wani damuwa yana kusan ka kuma cikin abin da kake roƙon shi ya iya maka shi ba kai shirka ba amma da a ce annabin ma yana nan yana jin ka sai ka dinga roƙon shi cikin abin da bai da ikon yi shi nan ma shirka ne annabi ba ni lafiya zai iya baka ba sai baka ba sai baka lafiya ba wa ki ba da lafiya Allah shi kare shi yasa annabi Ibrahim yana kiran mutanen shi yana jawo hankalinsu sai yake ce musu fa idza maritu fa huwa yashfi idan na samu kaina cikin rashin lafiya Allah nan shi ke warakar da ni da ya nuna musu ba mai waraka sai wa sai Allah da ka ba a neman waraka sai wurin wa babu ɗaya daga cikin halittun Allah da zai iya baka lafiya sai Allah ina fata mun gani yawwa sai ce saboda mi mala sai ya ƙara kawo maka dalili na daban sai ce Allah ya kawo labarin mutanen nan guda biyu da annabi Musa ya haɗu da su ɗaya daga cikin ƙabila annabi Musa ɗaya daga cikin kibtawa ƙabilar fir'auna sai isko su suna faɗa mutanen ƙabilar fir'auna yana so ya zalimci ba isra'ile ƙabilar annabi Musa da ya ga annabi Musa sai Allah ki babu labari fastaghathahu alladhi min shi'atihi sai na wannan na kabila annabi Musa ya nemi agaji zuwa gawa annabi Musa ko alalladhi min aduwihi akan wannan wanda yake makiyin shi sai ne taimako annabi Musa taimaka mani ga wannan yana so ya zalunce Allah ya ce fa wakadhahu Musa faqada alayhi annabi Musa da ya kai mashi noshi ma sai ya faɗi ya mutu kaga annabi Musa yana jin shi kuma ya iya mi ya iya taimaka mashi ga sakamakon taimakon ma yana kai mashi noshi guda sai mi sai ya faɗi ya mutu kenan ka kira mai rai ya taimaka ya miyake cewa ya agaza maka cikin irin abin da ya iya ya halatta tunda annabawa da za a je kiyama gobe wurin su ana cewa ku je ku roki Allah roƙon Allah wani ne bai iya shi ba kowa zai iya kuma suna shi kenan wannan ba a hada shi a matsayin dalili ko hujja akan kiran wani Allah da tara shi da Allah cikin neman agaji da tallafi ina fata an gani innamal kalamu dan saboda me yake ce akwai da dama daga cikin malamai fa wanda ana tsammanin malamai ne zaka ga suna kawo rubabbun hujjoji akan wannan mas'ala na taba jin dahir bauchi kowa san ɗaya rubuci na ɗariƙar tijaniya a kano ko wai yana buga misalin cewa idan mutum na gidan shi barayi suka zo gidan za su mai sata sai ya kira kwamsariya wai ya shirka wani wani rashin hankali ne wannan tsoho ya riɓe tunanin shi ma ya riɓe yanzu kai barayi suka shigo gidanka kana da lambar kwamsariya ko wuta ta kama gidanka ka kira safar kwamfe sai ya ce ka shirka wace irin shirka kai wanda ka kira ba masu kashe wuta ba ne ba ba suna ɗauke da sanadarin kashe wuta ba ba suna zuwa don kashe wutar ba polisan da ka kiro ba za su iya zuwa su agaza maka ba za su iya zuwa su agaza maka saboda suna da makamai kuma sun iya agaza maka akan wannan wanda ke so ya cuta maka sai a ce kai shirka to suna kawo haka ne saboda ana nuna shirkar da suke da waliyansu da shehunansu saboda su wai suna kawo haka ne don su nuna maka abin da suke yi in ka ce shirka ne to kai ma naka shirka ne sai mu ce ba guda bane ba kai yanzu kana gidanka wuta ta kama ka rika kiya shehu taimaka mini karshen hauka karshen mushriki kenan ga makwabta shehu ina yake ina labarin shehu shehun da ku kuka mushi wanka tsarara kuka je kuka binne shi in shehu na da wani amfani yarda ku ganshi ba wando ku kuka mushi wanka kuka tuɓe mai riga kuka je kuka danna shi kabari kuma ya hi ku sanya rayuwar wallahi kuma yanzu wuta ta kama ginin karkaya shehu sai mu ce da kai shirka ne kiran polis lamba ka kira suka zo don su agaza maka ko safar pompe ba shirka ba ne ba wanda ka kira suna jin ka sun ji ka kuma suna da abin da za su su kashe wuta da haka aikin ba guda bane ba naku akwai rashin hankali akwai shirka a ciki wanga kuma hankali ne nuna za a yin haka kuma ya halatta ina fatan mun gane eh mana yanzu barawo ya tare kaga hanya nan kaga mutane kai ihu jama'a ba ko haka yake yi ba yanzu an tare ka nan kaga ba yadda za ka yi ihu jama'a a tallafa maka ko sai a ce kai shirka to zamana ka kai shirka kaga ya barawon zai da kai in shirka ce wannan sai shi ya halaka ka ko Allah ke shi mai kare lokacin sallah da saura ku saura minti biyu ko da rabi ne na talatin da biyar lokacin kiran sallah ana yi kiran sallah